walakin ƙali shekul islam ibn taimiyya sai dai ibn taimiyya allah shi mai rahama ya ce inna kalamal ƙadariya maganganun da 'yan ƙadariya sun ka fito da su su wane ne 'yan ƙadariya masu cewa babu ƙaddara komi haka kawai baga tatan ya taho ba allah ke ƙaddaro al'amura ba wal murji'a da maganganun murji'a su ko su wane ne murji'a wa'anda nan murji'ido sun ka ce duk zunubin da ka aikata kana nan mumini kamilul imani ba murji'ido ba kenan yau iya dibin mazananci ya ce mai kamilul imani na su ko su an murji'a masu murji'ido duk irin laifin da ka aikata kana nan imanin kana nan bai taɓa imanin ka ba To, ɗan taimiyya ya ce, inna kalamal ƙadariya maganganun ‘yan ƙadariya wal murja'a da murja'a hina raddahu baƙayar sahaba lokacin da sauran waɗanda na rage na sahabban annabi sun kai raddin maganganun. Su waɗannan sun bayyana ne tun tun akwai sauran sahabbai. To, sahabban da na rage kuma sun kai musu raddi. To, maganganunsu kana ya kasance kalaman magana ce fiɗa'a ga abin da ya shafi ɗa'ar Allah wal ma'asiya da zunubi wal mumin da wanda an mumini wal fasiki da wanda an fasiki lam yatakallamu ba su yi magana fi rabbihim ga ubangijin su bo sifati da siffofi ne su yan kadariya da yan murja'a babu ruwan su da siffofi ba shaydan ba ta kai ga siffofi da da sunayen Allah ba faja'a qaumun to ana nan sai wasu mutane sun ka zo min al-afkiya daga masu kaifin basira kaifin hankali zakiyun mai kaifin hankali mimman yadda una daga waɗanda ke da'awar annal aƙala cewa hankali muƙaddamun shi ake gabatarwa alal wahayi akan wahayi hankali shi ake fara gabatarwa ko da aya ƙur'ani ko hadisi ingantacce hadisi ya tabbata in dai sun saba ma hankali to za a yi jiha da ayan nan da hadisin nan hankali za a fara gabatar su su wane ne waɗannan mu'tazila kenan suke aiki da hankali faƙalu ƙaulan sun ka faɗi magana bainal ƙaulaini tsakanin maganganu biyu waɗanne maganganu biyu ƙaulul murja'a maganar murja'a wa ƙaulul khawarij da maganar khawarij murja'a sun ce duk laifin da za ka aikata ka aikata kana nan mai cikakken imani sai sun ka ce a ƙalu sun ka ce allazi yaf'alul kabira wanda ya aikata kabira kam babban zunubi laysa bil mu'minin ba mu'mini bane kaga sun rabu da murji'a nan ko kama qalahul murji'a kama yadda murji'a na fade shi walaysa bi kafirin hakan ga wanda ya aikata babban zunubi kun ba kafiri bane sabanin khawari su ko khawari sun ce da kai kaba'ir kabira min kaba'ir zunubi ka zama kahiri sun ka ce a'a ba kafiri bane kama qalahul khawarij kama yadda khawarija sun ka faɗi kaga sai sun ka tsaya tsakiya sun ba su yadda da maganar murji'a ba ba su yadda da ta khawarij ba bal huwa fi manzilatin sun ka ce wanda ya aikata babban zunubi kabira yana yana cikin wata matsaya baina manzilatai ni tsakanin matsayoyi guda biyu shi ba a ce mai kafiri ba a ce mai mumini laysa bi muminin ba mumini bane kama qalahul murji'a kamar yadda murji'a sun ka faɗe shi wale su bi kafirin kuma ba kafiri ba ne kama ƙalahul khawarij kuma yadda khawarijawa sun kace bal huwa fi manzilatin bayna manzilat a yana yana tsakanin wata matsaya tsakanin matsaya biyu karajulin sun ka bada misali ne kamar mutum ne safara da yayi tafiya min madinatin daga garin su ila ukhra zuwa wani gari ya bar garin su ya ta san wani gari fasara sai ya kasance fi afna'i dariqi tsakiyar hanya ya bar garinsu bai kai wancan garin ba falahu wa fi madinati don haka irin wannan mutumin kaga ya bar garinsu walahu wa fil lati safar ilaiha sannan bai kai wancan garin da ya tasan ba shi an manzilatun bayna manzilataini to shi a hukuncin da sun ka ba wanda ya aikata kaba'ira su khawarij sun kai duk wanda ya aikata babban zunubi ya zan kahiri yanzu da kayi zina to ga ra'ayin khawarij ka kahirta da kayi ƙarya ka kahirta da ka sha giya ka kahirta da ka ci haram ka kahirta wannan shi an ra'ayin khawarij su kuma murji'a sun kace duk abin da za ka yi in dai ba kafirci ba ta kai baya da alaka zunubin ka bai da alaka da imanin ka in dai kana mumini don ka yi zina duk kana nan mumini mai cikakken imani ina fatar kun fahimta to da waɗannan jama'a na uku sun ka to sai sun ka tsaya tsakiya ba su yadda da ra'ayin murji'a ba na cewa imanin kana nan cikakke tare da kaba'ira sannan ba su yadda da ra'ayin khawarij ba na cewa da ka aikata kaba'ira ka zan kahiri muna tare to kaga waɗannan mutane su ake kira mu'tazila mu'tazilawa kenan to ina yake bal fi manzilatin a yana yana cikin wani matsayi bayan manzilatain tsakanin matsaya guda biyu hadha fi ahkamid dunya wannan ga hukunci hukuncin duniya wa amma fil akhirati amma a lahira sai sun kace fa huwa shi wanda ya aikata babban zunubi mukhalladun fin nar wanda ake dawwamarwa ne cikin wuta kaga nan sai sun ka hade da khawarij ma dalla sun ka hade da khawarij a lahira kaga wancan hukunci duniya amma lahira ra'ayinsu guda da khawarij duk wanda ya mutu bisa ga kaba'ira to zai dawwama wuta magana a shiga a hita a yi hursu na a hita bayan wasu shekaru da Allah ya ɗiban mai ba ta taso ko shiga wuta da wama zai yi fahuwa mukhalladun fi nar fahum don haka su yuwafiquna al khawarij sai sun ka dace da khawarij fil akhirati al lahira lakin fi duniya sai dai annan duniya yukhalifuna sun saba ma khawarij ba su yadda da cewa ya kahirta ba amma da in ya mutu bisa ga kaba'irat to zai dawo wuta muna tare ظهرت هذه البدعة wannan bid'a ta bayyana ta mu'tazila wantasharat tawatsu haka yanzu mun samu bid'a nawa kenan ta farko ita ce khawarij ta biyu murji'a ta uku qadariyya waɗanda kace ala qadara to sai ta hudu wanda ya bayani yanzu ita ce bid'a mu'tazila kowace kaga yana summarizing yana kawo ta in short yana kawo aƙidojinsu a takaice don ya zan hannunka mai sanda yan tambihi ne ya kai muna game da aƙidojin yan bida'a to irin waɗannan mu'tazila da khawarij da qadariyya da murji'a da mu'tazila in ka ji ahli sunna malamai suna kiran yan bida'a to su suka nahi ba mai zuwa addu'a suna ba ba wanda ka bid'a guda ko biyu ko uku ko biyar ko goma na aiki wannan ba su aka ce ma yan bid'a ba yan bid'a masu bid'a ta aqida to su a yan bid'a da dukkan je ahli sunna sun ce yan bid'a ba ana nufin masu zuwa taron zanen suna ba tunda ta ko masu maulidi ba shi ba su aka ni da yan bid'a wannan ba ta sa ka zama dan bid'a laifi guda bai sa ka zama dan bid'a kamar yadda laifi guda bai sa ka zama fasiki a kira ka fasiki amma za a ce ka aikata aiki na fasikanci abin nan da sun kai sun yi bid'a amma ba ya kwalifayin din su zama yan bid'a ba in ka ji an ce yan bid'a to waɗanne ake nufi masu bid'a ga aqida mu khawarij murji'a qadariyya mu'tazila wa ma ila zalika su ne yake bayani ina fata kun fahimta tunda in kace masu maulidi bid'a ne don me kace maulidi bid'a ne saboda bai da asali ya qur'ani da hadisi to ku ko saukar karatun da kuka yi makarantun ne islamiyya kawo mana qur'ani da hadisin da yace a yi shi ba ya da matsayi ne guda da maulidi kenan ko kai kazan dan bid'a da sauran dai abubuwa da ya ga sunan don haka waɗannan ayyuka ba su ke sa mutum ya zan dan bid'a ba amma kuma sai a ce ya aikata bid'a aikata bid'a daban zama dan bid'a daban ina fatar kun fahimta To, yace zaharat hadhihi bid'a wannan bid'a ta khawarij ta bayyana wanta sharar watsu. Thumma hadathat bid'atu zalama sannan bid'a ta azzalumai ta faru ita ko wal jahama da ta jahmiya. Bid'a azzalama ta azzalumai wal jahama da kuma bid'a ta jahmiya. Wacce ce wahiya bid'atu jaham ibn Safwan bid'at da wani malami da ake kira Jaham dan Safwan ya taho da ita wa atba'ihi da mabiyanai malamin addini ne amma sai ya zo da wasu aƙidoji wa'in sun saba ma aƙidojin da salaf sun katai a kansu ana kira ne jahamun na safwana to sai an ka sami bid'a jahamiyya mabiya jaham kamar yadda ake kira ku yan wahabiyya mabiya muhammad ibn abdul wahhab ko to to yana yake wa yusammawna ana kiransu aljahamiyya mabiya jaham ibn safwana حدثت هذه الب... حدثت هذه البدعه wannan bid'a ta faru wahiya ita wannan bid'a ta jahmiya la ta ta'allaqu ba ta da alaka bi mas'alatil asma'i da mas'ala ta sunayen Allah da da sifofin Allah wal ahkami da hukunci hukuncin shari'a mu'minun mutum mu'mini ne am kafirin ko kafiri ne am fasikun ko fasiki ne babu ruwansu da wannan an fi manzilatin bai na manzilatin ko ko yana ga wani matsayi tsakanin manzila guda biyu ba ta da alaƙa da wannan bal ta ta'allaku bi zatil khaliq ita wannan bid'a tana da alaƙa ne da ainihin zatin shi Allah da zati ba ruwansu da asma'ullahi ba ruwansu da sifatu su yi musu tawili ba shi yadda me su ba shin wane musulmi ne ko kahiri ne ba shi yadda me su ba irin yadda khawarij da mu'tazila sun kada ba shi yadda me su ba su ita wannan bid'a zatin ubangiji ina fatar kun fahimta to me ma'ana duk wata siffa to ba a ce ba a siffanta Allah da ita duk wata siffa ta tabbatar suwa ba a siffanta kamar alhayyu in ka ce ma Allah alhayyu ba ka tabbatar da siffar rayuwa ba a to ba a ce ma Allah alhayyu ga ga jahamiyya aqida jahamiyya sai dai a siffanta shi da siffa salbiyya sai a ce mai bai mutuwa amma ba a ce mai mai rayuwa ba a ce ma Allah as-sami'u mai ji sai dai a ce kun ba kurmana ba kaga wannan ita ahaukar su eh unzur dibi kaifa tadarrajatul bid'u yadda bid'o'i sun ka kwararo a tadarijiyan abu mataki mataki mataki mataki sannu sannu yadda bid'o'i sun ka kwararo fi sadadul islam farko musu waɗannan huddud da ba da baya tun farko suke fa kasan musulunci da cikin matsala yake sai dai wanda Allah ya tsare hatta wasalu har sun kasadu ilal khaliq zuwa ga mahalicci jalla wa ala girma da haka sun tabbatar mai waje alul khaliqa sun ka sanya Allah mahalicci bi manzilatul makhluq matsayin halittacce matsayin taliki ya na suna faɗin magana kama sha'u kamar yadda sun haga dama ga abin da ya shahi ubangiji fa ya na suna cewa hadha thabitun lillahi wannan abu abu kaza tabbatacce ne ga Allah wa hadha ghairu thabitan amma abu kaza ba tabbatacce bane ga Allah hadha ya qabalul aqala abu kaza hankali na dauka tai an yuttasafa Allah bi a siffanta Allah da su dama aqida su dai hankali shi a gaba ga nassi ko da nassi ya zo ko na Qur'ani ko hadisi ingantacce in dai hankalin su ya saba ma hankalin to ba su aiki da wannan nassi hankali ake gabatar suwa ina fatar kun fahimta to hadha ya qabalu hadha ya qabalu al wannan hankali na karba ta an yuttasafa Allah bi a siffanta Allah da shi wa hadha wannan kuma la yaqbalu al hankali bai karba ta an yi tasawbi a siffanta Allah da shi duk abin da ya daidai ga hankalin su su shi daidai fa hadathat bid'atul jahmiya sai bid'a ta jahmiya ta faru wal mu'tazila da ta mu'tazilawa fanqasamu fi asma'illahi sun kakkasa ga sunayen Allah wa sifati da siffofinsa ila aqsamin muta'addida zuwa ga kashi mai yawa kashe-kashe masu yawa kashe-kashe daban-daban ismun wani kashi nasu ƙalu sun ce la juzu abadan har abada baya halatta an nasifallaha musiffanta Allah ko la bi wujudin ko da samuwa wala bi adamin ko da baka cewa Allah saman mena hakan ga kun baka cewa Allah Allah babu shi baka cewa akwai Allah kun baka cewa babu shi to ya za mu ce kenan la'annahu domin yadda al'amari yake in wasifa bil wujud in an siffanta Allah da samuwa an ce saman mena ashbahal mawjudati to yaya kama da samammu yaya kama da halittu ne su da as-samammu wa in wasifa bil adam in kuma an ka siffanta shi da rashi an ka ce babu shi ashbahal ma'dumati kuma yaya kama da rasassan abubuwa abubuwan da babu su don haka ba a siffanta Allah cewa saman mena ko ko rasashe na wa alaihi to akan wannan yajibu nafyul wujudi wajibi ne a kore samuwa wal adami da kuma rasuwa anhu daga Allah wa ma zahabu ilaihi abinda sun ka tafi akai nai fa huwa tashbihun lil khaliqi fa huwa tashbihun lil khaliqi wato kamantawa ne ga mahalicci bil mumtani'ati da abubuwan da an ka hana wal mustahilati da abubuwan da na koro la'anna taqabulal adami domin yin muqabalar rashi wal wujudi da samuwa taqabulu naqidaini muqabalar abubuwa ne mabambanta guda biyu kiyoshin juna wannan ƙida na abubuwa mabambanta kuma la yashtami'ani ba za su taba haduwa ba wala yartafi'an kun ba za su taba dauka kowa ba wa kullu uqul bani adam duk hankulan yan adam tunkiru hadha shay suna musun wannan abu wala taqabalu ba ta karbatai fanzur dibi kaifa faru min shay'in yadda sun ka gudu daga abu fa waqa'u fi asharr min sun ka fada ga wanda hi shi shari wurin gudun ka a siffanta Allah da halittu nai an ka ce to Allah ba samamme bane hakan ga wurin gudun ka a siffanta shi da halittu nai kuma an ka ce ba rasasshe bane to she in ba samamme bane kuma ba rasasshe to wani iri ne mu yanzu ya za mu ce mai eh hmm? a'a wai mun ka bi aqidar su sun ce ba a cewa Allah samamme na ko kun ba a cewa Allah rasashe na to ya za mu cewa kaga kenan Allah gaba ɗaya ma babu shi su ‘yan babu Allah ne in an ka bi aqidar su gaba ɗaya mustahili ne a ce akwai Allah ina fatar kun fahimta to kaga hauka ta shiga to wa qismun akhar wani kashi kuma daga cikin su kalu sun kace nasifuhu bin nafi muna siffanta Allah da korewa wala nasifu bil ithbati amma ba mu siffanta Allah da tabbatarsuwa duk siffar da ke tabbatar da sifa to za mu kore ma Allah ita amma za mu tabbatar mai siffa ta korewa ya'ani yana nuhin annahum yujawizuna su suna halatta an tuslaba anillahi a sance ma Allah subhanahu wata'ala a sifati siffofi lakin sai dai la tuthbatu ba za a tabbatar da wata siffa ga Allah ba ya'ani yana nan la naqulu ba za mu ce huwa hayyun Allah rayayye bane domin in mun ka ce Allah rayayye ne kaga mun tabbatar da siffa ta rayuwa ga rai don haka ba a cewa ga ra'ayinsu ba a cewa Allah wa inna ma naqulu kawai za mu ce laysa bi mayitan Allah ba matacce bane kaga mun tabbatar mai siffa ta korewa ba matacce bane siffa salbiya amma ba a tabbatar da siffa ta ithbati wala na ƙulu ba za mu ce alimun Allah alimun ne ba masani ne bal na ƙulu a za mu ce laisa bi jahilin ba jahili ba ne to wani iri ne duk wanda an ka ce ba jahili ba ne ke nan mina na kaga hauka ta shiga wurin aiki da hankali har sun ka komo mahaukata tun da wannan aibe da bambanci da maganar mahaukaci wa haka za etc ƙalu sun ce law asbata lahu shay'an da mutum ya tabbatar da wani abu ga Allah shabbahatahu law asbata lahu shay'an da ka tabbatar da wani abu ga Allah shabbahatahu to ka kamanta shi bil mawjudati da samammu la'annahu domin shi yadda al'amari yake Allah za'amihim akan riya wasu kullul ashiya'i duk abubuwan duniya al mawjuda samamma ce mutashabiha mai kama da juna fa'anta la tuthbitu lahu shay'an don haka kai ba za ka tabbatar da komi ga Allah ba. Wa amma nafi amma korewa fa huwa adamun shine rashi ma annal mawjud tare da cewa samammu fil kitabi was sunna siffofi na samammu cikin Qur'ani da sunna fi sifatillah ga siffofin Allah min al ithbati waɗanda na tabbatar siffofi na samuwa waɗanda na tabbatar kama as-sami'u al-alimu albasiru wa ma'ila zalika akasaru sun fi yawa minan nafi daga siffofin da na kore duka firin da yawan gaske kun fahimci wagga magana su ga ra'ayinsu su masu wannan ra'ayin cewa duk siffa wadda ke tabbatar da wata siffa ga Allah to ba a jingina ta ga Allah sai dai wadda ke korewa maimakon ka ce Allah alimun ne sai ka ce a ba jahili bane maimakon ka ce Allah mai ji ne sai dai ka ce a ba kurma bane maimakon ka ce Allah mai gani ne sai dai ka ce ba makaho ba ne sun yadda da a siffanta shi da siffa ta korewa amma ba su yadda a siffanta shi da siffa mai tabbatarsuwa ba to shine mallan yake cewa to amma in mun ka bi Qur'ani da sunna siffofin Allah da na tabbatar waɗanga da waɗanga mutane ba su yadda da su ba sun fi yawa sun ninka siffofin da na kore da yawan gaske kun fahimta yanzu ƙila lahum sai a ce musu inna Allah qala an nafsi to ai Allah ya ce game da kai ne ya kira kai ne sami'un basirun wa inna Allah kana sami'an basira ko to ai ya kira kai ne yanzu sami'un basirun kaga siffofi ne na tabbatarwa ya tabbatar da ji ga kai ne ya tabbatar da gani ga kai ne qalu sai su ce hadha min babil idafata ai wannan ba ji da gani na hakika ne aka nihi ba yana daga babin raba abu kawai ai rabawa ɗaya na an kai gare shi bi ma'ana nusiba ilaihi sama an jingina ji ɗaya ne zuwa gare shi lali annahu mutasifin ba ba wai an ce mai mai ji domin yana siffantuwa da ji ba walakin la anna lahu makhluqan an jingina ji gare kawai domin yana da halittu yasma'u da suke ji fa huwa min babil ilafati don haka wannan raba ji da gani da sauransu ga Allah yana daga babin jinginawa kawai fa sami'un don haka kiran Allah sami'un mai ji ya ani laysa lahu sam'un yana nuhin ai baya da ji lakin lahu masmu'un sai dai yana da abin da ake ji da shi waje a ɗa'ifatun thaniyatun wani ɓangare na biyu sun ka zo ƙalu sun ka ce hadhihil awsafu waɗannan siffofin sami'un basirun alimun hakimun wa ma ila zalika lima khaluqati a ai siffofin ana nihan Allah shine ubangijin masu ji Allah shine ubangijin masu gani Allah shine ubangijin masu ilimi kun fahimci abin suka nihi siffofin ga hakikani ba na Allah bane a na halittunsa ne to sai an karaba gare shi sun ka ce qalu sun ka ce hadhihi al-awsaf waɗannan siffofin li makhluqati na halittunsa ne walai sallahu ba siffofinsa bane amma huwa amma shi Allah falla yuthbatu lahu sifatun ba za a tabbatar da wata siffa gare shi ba kaga sai abin su ya zama bankawara to sai mu tsaya nan duk hauka ɗaya ta dama dai da mutum ya bi qur'ani da sunna to zaka iska mai cikin fagamniya Allah ya tsare mu madallah madallah Rashin sa'ad da an kai kuma waɗannan wasu wurare duk su an mallamai masu waɗannan aƙidojin, to kaga su za su watsawa kuma su za su karantar da mutane. Yanzu kaga lokacin da matsalar Abdul Jabbar ta taso, "Hanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk."